أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da biyar ga watan disamba 1995 muna karatun littafin taisirul aziz hamid sharhi na kitabit tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab alaihim rahmatullah ma'ana dattijo ya yi littafi ya sa mishi kitabut tauhid jikan shi kuma ya zo ya sharhin wannan littafi ya sa mishi taisirul azizul hamid wani jikan nashi ya zo ya sake yin ainihin sharhi ya lakhasa wannan ya sa mishi fathul majid wannan jikan nashi dai abdurrahman ya sake tattare ya sake rairaye wannan fathul majid ya rubuta kuma qurratu uyunil muwahhidin Allah ya ji kansu waɗannan su ne waɗanda ake danganta mazhaban wahabiyanci gare su to littattafansu kenan sai a fito a karanta su a ji abin da ke cikinsu kada a ce wa mutane kada ku karanta a'a a zo a karanta a ji abin da ke ciki lissan da aka ce kada a karanta to ana so a koya gaskiya kenan amma a fito a karanta wa jama'a su ji abin da ke ciki matukar mutum ya san abin da ake kira musulunci ya san abin da ake kira ilimi da matsayin ilimi ba zai karanta littattafan waɗannan bayan Allah kuma ya dawo yana zargin su ba galiban ba a karanta bane sai a zo ana zargi ana sharri ran da mutum ya karanta sai ka ji yana istighfarin abubuwan da ya faɗi a kansu a da shine yace babu ma jaa anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah yace babin da ke magana akan hadisai da hukunce hukunce da suka zo anna al-ghuluwa fi qubur as-salihina cewa wuce iyaka wajen yin bauta a ƙaburbukan bayan Allah na gari yusayyiruha awsanan yana mai da waɗannan ƙaburbuka su zama gumaka tu'badu min dunillahi a dawo ana bautar su a rabu da Allah ma'ana duk sa'an da aka zo aka mai da kabari ya zama wurin da ake bautar da ta wuce abin da shari'ar musulunci ta shar'anta a yi a wannan guri to wannan kabari ya zama gunki an da ana bauta mai kenan an rabu da Allah mun gane wannan da kyau ko to abin da shi ainihin malamin ya faɗi kenan a sheikh muhammad ibn abdulwahab jikan shi da ya zo sharhi sai ce sharhun shine ma'ana wannan shinun arada al-musannif rahimahullahu bi hadhihi tarjamati umuran yace malam mai wannan littafi shine al-musannif kenan wannan kan babi da ya kafa yana nufin wasu al'amura ne shi yasa ya ainihin kafa wannan tarjama in an ce tarjama yana nufin headline tarjama yana nufin tarihin wani mutum tarjama yana nufin fassara amma abin da tarjama ta zo da ma'anar shi anan shine headline topic na wannan ainihin darasi to ya kafa wannan tarjama ne don nufin wasu al'amura na farko shine yace al-awwal na farko at-tahziru min al-ghuluwi fi quburis salihina tsoratarwa game da wuce iyaka wajen bautar Allah ko bautar ainihin wato abin nan su bayan Allah na gari to an tsoratar an hana yin haka ɗin. Asani na biyu, annal guluwa fiha yu'awwilu ila ibadatiha wuce iyaka wajen bautar Allah a ainihin wurin da ake da kabarin mutumin kirki yana juyawa ya koma kuma ana bautawa su waɗannan kaburbuka ɗin. Ma'ana bautar Allah da aka shar'anta maka kai a makabarta shine me in ka je kai wa mamaci ɗin sallama ka yi mishi addu'a shine bautar da aka shar'anta maka amma duk sanda ka wuce wannan to zai dawo zai ja kuma ka dawo kana bautar su as-salisu abu na uku annaha idza ubidat in aka dawo ana bautar waɗannan kaburbuka summiyat awsanan walau kanat qubur salihina to za a iya kirayar su zama gumaka ko da kaburbukan salihai ne kai ko kabarin annabi ne aka dawo ana bauta mai ya zama gunki za mu zo mu karanta yanzu cikin littafi ba wai ni na faɗi ba inna ma fassara ce ta wa kawai don annabi yana addu'a Allahumma la taji alkabari wasanan yi ubad min dunillah Allah kada ka mai da kabari na ya zama gunki a zo ana bauta mishi kuma a rabu da Allah ashe ko kabarin annabi aka dawo ana bauta ya zama gunki mun fahimci wannan da kyau jama'a don haka sai malam yake cewa arrabi'u na hudu at-tanbihu alal illati fil man'i min al-bina'i alaiha wa ittikhadhiha masajid an fadakar da kai ko ana faɗakar da kai game da dalilin da yasa aka hana yin gini akan makabarta ɗin da kuma mayar da su makabartu ɗin su zama masallatai menene dalili shine saboda yin haka zai sa ka dawo kana bauta musu wal awsan awsan ɗin nan da aka ce kalmar awsan jam'i ne na wasan ko yace hiyal ma'budat sune abubuwan da ake bautawa allati la surata laha waɗanda ba su da sura ba a sassaka su da sura ta mutum ko wani abu ba sai aka da ana bauta musu to su ake cewa wasan kal qubur kamar kabarbuka wal ashjar da bishiyoyi wal umudu ko amadu duk zaka iya karanta shi haka umudu duraku amadu duraku duk zaka iya karanta fi amadin mumaddada amad jam'i na imad to zaka iya kiran shi da umudu ko kuma amadu ya ce wal umudu da kuma diraku da ake bautawa wal hitan da bango katanga wani gini ne kawai za a zo ana bauta a wurin wal ahjar da duwatsu wa nahawi zalika aw wa nahawiha da makamantan haka duk ana kiran waɗannan ausan mun gane wannan ko akan haka duk abin da ake bauta wanda bai da sura ba a sassaƙa shi ba sai a ce wasanu amma duk abin da aka sassaƙa shi yana da sura ake bauta mai sai a ce sanamu shine abin da yake sai bambanci وقد تقدم بيان ذلك yace bayanin wannan ya gabata a can baya wakila a wata fadar kuma wasu malaman suka ce alwasan huwa sanamu ai wasanu din nan shine sanamu duk abu ɗaya ne duk gunki duk kalma ɗaya ce wasanamu huwa alwasanu kuma ainihin suka ce sanamu din shine wasan ma'ana kowanne yana ɗaukan ma'ana kowanne wa hadha ghairu sahih malai yace a wannan magana ba ingantacciya bace illa ma at-tajrid sai dai in sun kadaitu ma'ana idan kalmar wasan ta zo ita kadai zaka iya fassara ta da ma'anar sanamu zaka iya fassara ta da ma'anar abin nan wasan idan kuma ainihin kalmar wasamu din ta zo zaka iya karanta ta da ainihin ma'anar sanamu da za kuma ka iya bata ma'anar ta ta ainihin wasan din mun gane wannan ma'ana kalmomi ne waɗanda in suka zo a guri ɗaya to kowace dole a bata ma'anarta amma in guda ɗaya ce ta zo in ka bata ma'anar ita kanta ko ma'anar ƴan uwarta yayi kamar imani da musulunci in aka ce al-islamu wal imanu in suka zo a wuri ɗaya to dole ka bambance ka ce abin da ake nufi da islamu shine ayyuka na zahiri shine sallah azumi zakka haji da faɗar kalmar shahada imani kuwa shine abin da zuciyarka za ta kudurce na ainihin aƙidarka dangane da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da alheri da sharri to waɗannan abubuwan sai a ce su ake kira imani amma inda kalmar musulunci za ta zo ita kaɗai to za ta iya ɗaukar ainihin ma'anar imani ɗin za kuma ta iya ɗaukar ma'anar musulunci ɗin mun fahimci wannan da kyau ko yawwa to shine malam sai ya ce fa ahaduhuma qad yu'na bihi al-akhar kalmar ɗaya za a iya faɗanta ana nufin ɗayar ma'ana za a iya faɗin sanamu da nufin wasanu za a iya faɗin wasanu da nufin sanamu wa amma ma'al iqtiran amma in sun zo tare fa yufassaru kullu wahidin bi ma'anahu to sai ainihin a fassara kowanne da ma'anar shi shi kadai a ce sanamu shine abin da aka sassaka aka tsara shi a sura wadda take ainihin ta abin da za a zo ana bautawa mun gane wannan ko wasan kuma shine abin da yake kamar kabari ko bishiya dama yadda yake hakan yake sai aka zo ana bauta mishi wasu kuma suka ce an ce wasan wanda aka sassaka daga dutse wancan kuma sanamu wanda aka sassaka daga katako ko kuma aka san haka babu abin da malamai ba su faɗi ba akai to wannan shine ainihin sharhin da shi a Sheikh Suleiman yayi wa tarjama din qala shi a Sheikh Suleiman sai ya ce qala ai qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn abdulwahab ya faɗi wannan ya ce rawa malikun fil muwatta imamu malik ya ruwaito hadisi a cikin muwatta anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad allah kada ka mayar da kabarina ya zama gunki ana bauta mishi ashe in aka da ana bautar kabarin manzon allah ya zama me kenan ya zama gunki bilisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗi to in ka fahimci a dawo ana bautar kabarin annabi kabarin ya zama gunki ashe duk wanda aka zo ana bautar kabarin shi fa huwa min babi aula shi yafi cancanta a ce shine gunki ishtadda ghadabullahi ala qaumin manzon Allah yace fushin Allah ya tsananta ga mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid suke mai da kaburbukan annabawan su masallatai sharhul yace hadha alhadith rawahu malik fi bab jami'is salah wannan hadisi imamu malik ya ruwaito shi a babin da ke magana akan bayani akan sallah a dunkule mun gane ko dama imam malik zai ce babu jami'i kaza sai zo sai tattaro maka waɗannan abubuwan a dunkule sai kuma ya fara kawo su tafsilan yana bayyana su ɗaya bayan ɗaya mursalan ya ruwaito shi ba tare da ainihin faɗin sahabin ba ma'ana tabi'in ne sai ya tsallake sahabi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza shine mursal wa mursalun minhu sahabiyyu saqaf وقل غريب ما روى راو فقط امام البيقوني كو عن زيد بن اسلم دغ زيد دان اسلم عن عطاء بن يسار دغ عطاء دان يسار عطاء يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله من ذا الله فدي wannan hadisi to kaji inda ya zama mursali din don ata'u tabi'i ne yace manzon Allah ya ce warawahu ibn abi shayba fi musannafihi abubakar ibn abi shayba ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-musannaf an abi khalid al-ahmar an ibn ijlan an zaid ibn aslam bihi ya ruwaito wannan hadisi wa lam yadhkur ata amma a wannan ainihin hanya din ba a faɗi ata'u ba warawahu al-bazzar an umar bin muhammad عن زيد بن عن زيد عن عطاء عن ابي سعيد الخدري مرفوعا ابي سعيد الصحابي ne yace marfu'an ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة yace shi Umar din nan dan Muhammad dan Zaid dan Abdullahi dan Umar amintaccen mutum ne yana daga cikin tattaba kunnen Sayyidina Umar kenan don kaga Abdullahi dan Umar shi ya haifi Zaid ya zama Zaid kakan Sayyidina Umar ya zama kakan Zaid kenan ko shi kuma Zaid ya zama baban Muhammad shi kuma Muhammad shine baban ainihin Amr ma'ana dan tattaba kunnan Umar ne ya ruwaici hadisin dan ta taba kunnan Umar sai ce siqatun amintaccen mutum ne min ashrafi ahlil madina yana daga cikin manya manyan mutanen madina masu daraja rawa anhu malik wa sauri imam malik da sauri sun ruwaito hadisi daga wurin shi wa sulaiman bin bilal da sulaiman dan bilal fal hadisu yace dan haka wannan hadisi sahihun hadisi ne ingantacce inda man yahtaju bi marasil siqat ga wurin malaman da suke kafa hujja da ainihin mursalai na amintattun mutane kamar su Imam Shafi'i Imam Shafi'i na daga cikin waɗanda ke kafa hujja da ainihin marasil siqat wa inda man qala bil musnad amma malaman da suka ce a a sai hadisi ya cika da isnadin shi fa li isnadi Umar ibn Muhammad lahu to su kuma za su kafa hujja ne da ainihin isnadin Umar dan Muhammad wannan dan tattaba kunnan Umar din بلفظ الموطا سواء yace yazo da lafazin da yazo ana muwatta duk daya saboda haka ma'ana ala ayi halin da wannan hadisi ya inganta mun gane wannan ko wa huwa mimman tuqbalu ziyadatuhu yace yana daga cikin mutanen da za a karbi karin shi li anna ziyadatar rawi li anna ziyadatar thiqa maqbula in lam tukhalif to ina ne shi wancan hanya ta waccan hanya ta farko an samu irsal wannan hanya ta biyu sai aka samu ya ce shi kuma daga annabi an samu ziyadatun rafa kenan to wa huwa siqa wa ziyada in kanat min siqa fa hiya maqbula wa huna hiya maqbula li anna rawiha siqatun min ashraf at-tabi'in aw min ashraf ahli al-madina walahu shahidun inda al-imam ahmad yace akwai hadisin da zai kara wannan karfi ma wanda imam ahmad ya ruwaito shi والأقيلي دكما أقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه أبو هريرة ما يرويت إرم وأن يدنغن تاشي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم إرم وأن كالمومن إن أنا أنفاني دسو إن كاكر أنت إلمين مصطلح سيأذو أنا تكيت ما لدن أتي قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي قال أبو هريرة مرفوعا ko rafa'ahu Abu Huraira duk sanda kaji an ce marfu'an to wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya inganta ko bai inganta balle annar rafa laysat sifatu laysat sifatu sihha aw dha'af dan an ce hadisi marfu'i ta iya yiwa hadisi marfu'i ne an danganta shi ga Annabi amma hadisin ƙarya ne mun gane wannan ko to shi yasa marfu'i cewa marfu'i abinda ake nufi hadisin da aka danganta shi ga annabi mauqufi hadisin da aka danganta shi ga sahabi maqtu'i hadisin da aka danganta shi zuwa ga tabi'i ko wanda ke kasa ga tabi'i din akwai bambanci tsakanin maqtu'i da munqati munqati shine wanda aka samu illa ta faru ainihin ta rashin saduwa a tsakiyar isnadin shi ta wajen mutum daya sai ya ce munqati dan haka matsala ce nan ta isnadi amma maqtu da maqtu da mauquf da marfu matsala ce wadda ta shafi ainihin asalin matanin magana din اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ma'ana abu huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kada ka maida kabari na gunki a rinka bauta mishi la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci mutanen da suka maida kaburbukan annabawan su masallatai wannan hadisi ya ne mana ishara ashe da mu musulmi za mu maida kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama muna bauta a wurin to da tsinuwa Allah ta tabbata akan mu mun fahimci wannan shi yasa a hirɗinmu abin da ake a makabarta kenan aje a yi ziyara amma ba a roƙon Allah a gurin ba kuma a roƙon ainihin wannan wanda ke cikin kabarin ba a roƙon Allah a wurin ya biya wata bukata sai dai ya ji kan mamaci kawai kuma ba a roƙon shi wannan mamaci din qauluhu rawa malikun fil muwatta da yace din nan maliku ya ruwaito a muwatta wai wane ne ma imamu malik tukuna mun gane wannan ko don kasancewa mu a ƙasar nan ilimi an mai da mutane sun koma kashin baya mutane ba san bambanci tsakanin imamu malik da annabi muhammadu da abu huraira ba wane ne matsayin annabi muhammadu ba su sani ba wane ne matsayin imam malik ba su sani ba wane ne matsayin abu huraira ba su sani ba don haka za su iya ɗaukan imam malik za su iya ɗora shi akan abu huraira za su iya ɗaukan imam malik su ɗora maganar shi ainihin akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam to don ka san ilimi ana bin shi yadda yake ne gashi da ya ce rawa malikun din nan sai da ya zo zai kawo maka tarihin wane ne imamu malik ya ce huwal imamu malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn umar al-asbahi kaji sunan imamu malik maliku sunan baban shi anas sunan kakan shi maliku ma'ana an sa mai sunan kakan shi kenan sunan mahaifin kakan shi ko alkunyar ainihin wato alkunyar mahaifin kakan Malik shine Abu Amir sannan shi kuma Abu Amir sunan mahaifin shi Umar al-Asbahi wannan shine sunan Imam Malik shine nasbar Imam Malik a takaice sannan sai ya ce Abu Abdullahi alkunya shi kuma baban Abdullahi al-Madini mutumin garin Madina al-Faqih malamin fiqh Imam Darul Hijra shugaban Madina gidan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun gane wannan ko ya ce wa ahadul a'immatil arba'a kuma ɗaya daga cikin limamai guda hudu wa ahadul mutqinina fil hadith kuma yana ɗaya daga cikin ƙwararru gwanayen mutane wajen karatu da kuma riwaya hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta qala al-bukhari har sai da imam al-bukhari yace asahul asanid kulluha isnadin da yafi kowanne in kowanne isnadi inganci shine isnadin da aka ce malik an nafi an ibn umar wannan isnadin sarƙar zinare malamai suke mai kirari silsilatun zahabiyya in aka samu imamu malik ya ruwaito hadisi daga nafi'u nafi'u ya ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji malamai sun ce silsilatun zahabiyya sarƙar zinare mata sanata tis'a mata sanata mata sanata tis'a wa sab'ina wa mi'a yace imam malik ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara mun gane wannan ko ya unka lissafa za a ga shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai da mutuwa imamu malik dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai da mutuwa wa kana mauluduhu sanata salas wa tis'in yace an haifi imam malik bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 93 wa qala al-waqidi waqidi kuma malamin tarihi ne yace balaga 90 sana imam malik ya kai shekaru 90 a duniya amma an bi karkashin wannan lissafin za a samu 86 ne mai yiwuwa imam al-waqidi ya sami wani tarihi ne na lokacin haihuwar imam malik wanda ke ainihin kasa da wannan shi yasa da ya lissafa ya ga 90 amma a karkashin wannan lissafi na cewa an haifi imam malik hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 179 ya rasu a ainihin wato an ya rasu a shekara ta 100 an haifi imam malik cewa ainihin a shekara ta casa'in da uku ya rasu a cikin ainihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da ɗari ɗaya da saba'in da tara to za ka samu shekarun shi tamanin da shida daidai a duniya sannan ya mutu kauluhu Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad da annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah kada ka mai da kabarina ya zama gunkin da za a zo ana bauta a wurin a Sheikh Suleiman yace qad istajaba Allah du'a du'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshi addu'a annabin shi sallallahu alaihi wasallam famana an-nasa min al-wusuli ila qabrihi sai Allah ya hana mutane samun damar kaiwa ma ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama li Allah yu'bad don ka aje ana bauta mishi istijabatan li da'a li du'a'i rasulih sallallahu alaihi wasallama don ya zama Allah ya amsa addu'an manzon shi sallallahu alaihi wasallam kama qala ibn al-qayyim kamar yadda ibn al-qayyim yace fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahatahu bi thalathatin judrani ya ce sai Allah Ubangijin halitta ya amshi addu'ar ainihin annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kewaye shi da katangogi har guda uku wannan baitoci ne na waka imam ibn al-qaim ya su da yawa haka nan ya kawo ainihin baiti ɗaya mai fatih majid ya kawo baiti biyu ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو أبد لكان وصنا يتي وأن حديث يانون أشي قبر النبي صلى الله عليه وسلم دا أشي ذا أبو تامشي to da zai zama gunki shi kanshi kabarin na annabi sallallahu alaihi wasallama to in ya zama kabarin annabi ya zama gunki in an bauta mai fama zannuka bi qabri ghairihi min al-qubur allati ubidat to me kake tsammani ga kuma kaburbukan da ainihin aka bautawa hiya aka bautawa su kaburbuka din wa arbabiha kuma aka bautawa ainihin ubangizansu min dunillahi aka rabu da Allah in ya zama kabarin annabin an bauta mai zai zama gunki me kake tsammanin a bauta kabarin wani fa huwa min babi aula wa idza urida taghyiru shay'in min zalika anafa ubaduha yace kuma in aka yi nufin a canza wani abu daga cikin irin wannan bauta da suke yi na kaburbuka din su waɗanda ke bauta din sai hankalinsu ya tashi ransu sai ya ɓaci washma azzat qulubuhum kuma zukatansu ainihin su firgita hankalinsu ya birkita ma'ana su shiga cikin damuwa saboda an ce za a canza wannan ibadoji da ake a kaburbuka wastakbarat nufusuhum kuma sai ainihin zukatansu sai su yi girman kai wa qalu sai su ce tunqasu ahlur rutabil aliya ana rage wa manyan masu daraja darajarsu ana cin mutuncin manya ba haka suke cewa ba to kaga gashi yana faɗin wannan magana yau shekara nawa yau shekara 200 da suka wuce gashi a Sheikh Suleiman yana faɗi gashi har yanzu abin har yanzu haka su da zarar an ce za a canza za a gyara a ka gyara sai su ce ana rage wa manyan mutane daraja waramauhum bil azaim kuma ainihin sai su rinka jifan mutane da munanan maganganu ma'ana kai da ka zo zaka jara din sai su ta maka sharri suna zagin ka da kalamai marasa daɗi wa ma za ya na lauƙi lahum to wai da a ce za a ce da su innaha wasun ai wannan ma kabarin ya zama gunki to wai me za su ce to ubadu min dunillahi inda za a ce innaha wannan kabari na shehi ko waliyi da kuke bauta ya zama wasanun ya zama gunki tu'badu min dunillahi ana bauta mai arabu da Allah to me za su ce kuma in ma da an ce haka cewa aka za a canza kai hankalin su ya tashi to ina aka ce kuma ai ma ya zama gunki to ya za su ce fallahu almusta'an yace Allah ya taimake mu ala gurbatul islam akan bakuncin da musulunci ya shiga musulunci ya zama garibi dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba manzon Allah ya ce addinin musulunci ya fara yana bako mutane suka yi tabba makin wannan abu wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum suna mamaki ya za a yi haka ta faru aja alal alihata ilahan wahida yanzu duk allolin nan baki ɗaya su zama kwaya ɗaya za a bautawa kai wannan abu yana da abin mamaki hutun da muke iyaye da kakanni ba mu taɓa jin wannan ba wannan wata manufa ce ta a zo a rushe daraja masu daraja haka suka yi ta faɗi alƙur'ani cikin suratu sad duk Allah sai da ya bamu labari baki ɗaya mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan sai annabi ya ce wasa ya udu gariban kuma musulunci zai koma ya zama bako ma'ana za a zo an kawo mutane addinin musulunci za su zo suna cewa ai an kawo musu wani bakon addini bidi'o'insu da suka saba an aka kashe su su ce an kashe sunna bid'a ta zama sunna sunna ta zama bid'a to ghurbatul islam kenan wa hadhihi hiya al-fitnatul uzma ya ce wannan ita ce fitina mafi girma allati kala fiha abdullahi ibn mas'udin wadda abdullahi dan mas'ud ya ce kaifa antum idza labisatkum fitnatun ya ku musulmi yaya za ku ji ne idan wata fitina ta zo ta lullube ku yahrimu fiha al-kabiru wannan fitina a cikinta babba zai tsufa ya rakwakwabe ya zama dattijo a cikinta a cikinta ya taso bid'a kenan wayun sha'u fi hasagiru karamin yaro kuma a cikinta zai taso ya girma tajri alan nasi haka wannan bid'a da fitina za ta yi ta gudana a cikin mutane yattakhizuna ha sunna mutane sai su ɗauki wannan bid'a da fitina ta zama musu sunna idza ghayyirat in aka ce a canza ta kila sai kaji ana cewa ghayyiratus sunna an canza sunna kuma to yaya an zo zamanin ko ba a zo ba an zo a cikin shi ake tsindim mun gane wannan ko kana cewa ai kaza din nan da ake a canza shi sai ai wannan ai an canza sunna mun gane yanzu masu yin wazifa an kace a daina ga yadda annabi ya sai a ce ai sunna ce ai ta sunna ce sai a ɗibo hayaniya sai a zo a kare muku shi ko ba haka ake ba Allah ya kiyaye to wannan ita ce magana da Ibn Mas'ud ya faɗi ka je ka duba ainihin sunanin darimi cikin juz'i na farko shafi na 64 za ka samu wannan magana da kuma mustadrak na Imam al-Hakim a cikin mujalladi na 4 shafi na 514 insha Allah sahihin asari ne ka ji abin da Ibn Mas'ud ya faɗi wannan fitina da bid'a tsoho zai taso a cikinta a cikinta zai manyanta har ya rakwakwabe duk da aka zo aka hana sai ce an hana addinin musulunci yaro ya taso a cikinta to ya za a yi duk sanda aka zo aka ce ba kyau shikenan ba zai fahimci babu kyau ba ko mun fahimci wannan jama'a Allah ya shiryar da mu wa yu'khadhu min al-hadith al-man'u min tatabbu'i athari salihina yace za mu iya fahimta ko kuma za mu iya cire hukunci daga cikin wannan hadisi na cewa shari'ar musulunci ta hana bibiyar gurabu na annabawa da mutanen kirki ma'ana annabi kaza ya yi sallah a wuri kaza ka je ka yi sallah a wannan wuri annabi kaza ya taɓa zama a wannan wuri ka je ka zauna to wannan hadisi yana nuna mana haka mun gane wannan ko ka kuburihim kamar kaburbukan annaba da salihai wa majalisihim da wuraren zaman su ma'ana in aka ce ai annabi ya taɓa zama a wannan gurin in ka zo in zama ya riske ka ka zauna anan in ka zauna ka yi daidai amma ka ce saboda annabi ya zauna a wurin bari kai ma ka zo ka zauna ka more to ba sunna kai ba mun gane wannan ko an hana wannan inna ma abdullahi bin umar aka samu yana wannan sai da wani malami cikin jaziratul labai cikin kasar sham sai da ya littafi musamman akan wannan matsala duk ya fede matsalar yace ibnu umar ne kadai yake yin wannan a cikin sahabbai shi ma da yake ba yane ne da irin yadda ubadul quburi suke ba a a yane ne da nufin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami ma gashi yayi bayani anan ya dan tabo bayanin kadan insha Allah kaje ka samu mukhtasar na sahih al-bukhari na shaykh al-albani zaka samu a cikin mujalladi na farko shafi na 137 da yazo wani dogon hadisi da muka taba karanta a cikin kitabul masajid da abdullahi ibn umar aka ce in ya dawo daga makka ko in ya taho daga madina zai je makka inda annabi ya tsaya ya kwana sai ya tsaya ya kwana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai yayi inda annabi ya tsuguna sai yayi duk baki daya aka ce wannan ibn umar ne yake yi ba wai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi sahabi sai a ce sahabi ne ijtihadi yayi mujtahidi in yayi daidai a bashi lada biyu in ya kuskure a yafe mishi ainihin kuskuren shi a kuma rubuta mai lada daya amma kai da kaji yanzu ga abin da yake daidai kai in kai to kai kayi bid'a amma sahabbai su ba sa yin bid'a mun gane wannan ko wa mawadi'i salatihim lis-sala yace kuma wannan yana nuna an hana mutum ya ainihin wato kintaci wurin da annabawa da salihai suka yi sallah shi ma yace zai yi sallah a wannan wuri mun gane wannan akwai wani malami wanda ya zo ya zama principal na makarantar da imamin nawawi ya taba zama principal shi ma sai ya zo yana kwanciya a wurin yana goga fuskar shi haka a wurin yana wa fi daril hadisi latifu ma'ana ala bustin asabdu wa awi la'alli amussu bi hurri wajhi makanan masahu qadamun nawawi imamin nawawi ya taba zama principal a wannan makarantar to shimfidar da imamin nawawi yake zama shi wannan mutumi da ya zo ya zama principal bayan shekaru ɗaruruwa sai ya zo in ya zauna sai rinka goga fuskar shi a wurin wai yana fatan Allah ya sa fuskar shi ta shafi inda imamin nawawi ya taba taka shi ma ya samu albarka to wannan bid'a ne shine misali akan abin da ake so a yi magana ko mun fahimta don aiwa bil misal wa bil amsilati tattabihu al ashiya ana buga misalai sai ka ji ka fahimta abubuwa ko to shine sai yake cewa wa du'a'i inda hada kuma yin addu'a a wurin da ainihin wato wurin yin addu'a a wurin da annabawa suka zauna suka yi sallah ko wurin da ainihin suka yi ibada a wurin fa inna zalika min al bid'a yace wannan yana daga cikin bid'o'i bid'atu jam'in ta ba bid'at zaka ce ba sai ka ce bid'u ala ghairi qiyasi ankarahu salaf min as-sahabati wat tabi'in wa ghairuhum malamai daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗansu su ma da suka gabata baki ɗaya sun hada wannan sun hana sun yi inkari akan ainihin kayi sallah ka rinka kintacen sallah wurin da annabawa suka yi ko addu'a ko makamantan haka mun gane wannan ko haka salafu salafu malamai magabata kada ka ce salfu kar ka ɗaura lanjaye ɗin ka ɗaure haka ya zama wannan irin ainihin ciniki na falle da ake ciniki na harkar kasuwanci ma'ana kana kai manomi ne sai mai ciniki da kai cewa masarar da zaka noma baɗi iri kaza buhu kaza naira kaza a yi ciniki to wannan shi ake kira salf salf a ɗaura lanjaye ɗin wannan kwa salafu salaf su ne malamai magabata malam ya ce wala na alamu ahadan ajazahu mu dai ba mu san wani malami daga cikin sahabbai da tabi'ai da magabata waɗanda suka halatta wannan ba au fa'alahu ko kuma ya aikata wannan illa ibn Umar sai Abdullahi dan Umar ala wajihin ghairi ma'rufin inda ubbadil qubur shi ma ibn Umar yana yi ne ta fuskar da ike ba irin ta ce sananniya ga masu bautar kaburbuka ba shi yana yi ne ainihin akan fuskar bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam don shi abdullahi dan umar so yake a rayuwar shi ya zama kamar photostat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya rayuwar shi yake son ta zama baki ɗaya yana copying duk abin da annabi yayi to shi yasa ya kai ga yin haka sai ya ce wa huwa iradatu tashabbuhi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi salati fi ma salla fihi shine nufin yayi sallah yayi kaman ya kamantu da manzon Allah wajen yin sallah a inda manzon Allah ya sallah wani hau zalika da makamantan haka shine manufar shi ba yana nufin ya bauta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya ce yayi dan ya samu albarkacin da manzon Allah ya zuba a wannan wuri ba mun fahimci wannan wa ma zalika yace amma tare da haka fala na alamu ahadan wafaqahu alaihi min sahaba mu ba mu san wani daga cikin sahabbai da ya mishi muwafaqa akai a da ya dace da ibnu umar akan haka ba mun gane wannan ko kun ji ma a manufar ma da ta zama fa ba wai ta yanayi da wata manufa bane amma duk da haka ba a samu wanda ya mai muwafaqa ba bal khalafahu abuhu mahaifin shi ma Umar ya saba mishi don Umar hanawa yake in ka je ka karanta littafin wannan da ne bayani mukhtasar na ahkamul mukhtasar na sahih bukhari da kuma ainihin littafin tahzirus sajid sayyidina Umar har dukan mutane yake in yaga suna irin waɗannan abubuwa shi ma malam zai dan tabo mana kaɗan daga cikin wannan anan wa ghairuhu da wasu sahabbai din duk sun saba wa ibnu Umar li'alla yubdiya zalika ila ittikhadha awsanan don kada wannan ya jawo a mai da waɗannan wurare su zama gumaka kama waka kama yadda abin ya faru yanzu kala ibnu abdul baqi ibnu abdul baqi fi sharhil muwatta yayi sharhin muwatta wannan malami yace rawa ashhabu al imam ashhabu yayo riwaya an malikin daga imamu malik annahu shi imamu malik kariha lidhalika an yudfana fil masjidi saboda wannan ainihin magana da waɗannan hadisai da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi imamu malik ya hana a rufe ainihin mutum a cikin masallaci mun gane wannan ko saboda kar a dawo a mai da wannan ainihin mutum ya zama ana bauta mishi ko kuma ya zama abin ya kama da ana bauta mai ka zo ka miƙe a masallaci kana sallah tsakaninka da Allah amma kuma ga kabari ka tasa a gaba da kai ya zama ainihin ka kamantu da mai bautar kabari din kala shi ibnu abdulbaki ya ce wa iza mana'a min zalika in ya zama imamu malik ya hana a rufe mutum a cikin kabari fasa'iru asarihi ahara bi zalika in ya zama annabi ko imamu malik ya hana a rufe mutum ainihin wato a cikin masallaci to a sauran gurare su suka fi cancanta da ainihin wato a hana a rufe mutum masallaci wa ake bautawa Allah dukkan albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wuri wanda Allah ya fi so shine masallaci to duk albarka ta tattaru a masallaci amma aka hana a rufe mutum a masallaci to ashe duk inda wani annabi ko waliyi ko salihi ko shehi ya zauna a zo a rufe wani a wurin saboda ana neman albarka ashe wannan wurin ya fi cancantar da a hana tunda an hana a rufe mutum a masallaci inda ya fi kowa albarka mun fahimta وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان yace Imam Malik ya hana ma mutum ya rinka neman wurin ainihin da a wannan bishiya ta shajaratul ridwan bishiya ce da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a to imamu malik ya karhanta ya hana mutum ya zo yana neman inda wannan bishiya take dan ya ganta ya sallah a wurin ko ya nemi albarka ko makamantan haka mukhalafatan lil yahudi wan nasara dan a saba wa kiristoci ko yahuda da nasara intaha maganar da ibnu abdul baqi ya dauko daga imam malik ta kare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka tafi ainihin wato za a shiga garin makka sai kafirai suka hana shine shekarar da aka yi sulhi na hudaybiya hudaybiya din dama wuri ne wanda yake asali bishiya ce ta rimi a wurin daga nan gurin ya samu suna hudba to daga nan sai wannan ainihin anguwa ko kuma wuri sai ya samu suna sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo sai zauna gindin wannan bishiya to sai ya tura sayyidina usman ya zama shine wakilin shi ya je ainihin a tattauna da waɗancan mushrikai saboda mutanen makka duk da kafircinsu suna ganin girman sayyidina usman saboda yana da daraja a idan su dama to shine sai annabi ya tura shi ka je a matsayin wakili na sai munafukai suka shiga suka fita sai suka zo suka yada labari har ya zo kunnan annabi cewa ai mutanen makka sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kashe dan aiken shi sayyidina usman sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hazihi yadu usman wannan wannan hannu shine ainihin hannun Usman sai ya dauka sai ya mubaya'a haka yace Usman ya fare mini mubaya'a yace kowa ya zo ya mubaya'a kowa ya zo ya annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a akan cewa za a shiga garin Makka ko a mutu ko a rai to wannan ainihin sahabbai su ne Allah yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati haqiqa Allah ya yarda da waɗannan muminai saboda mubaya'ar da suka yi maka a gindi ko a ƙarƙashin wannan bishiya sa'annan Allah ya sake yaban su da cewa fa'al menene kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha kalmar la ilaha illallah waɗannan sahabbai su ne mutanen da suke da ita suka cancanci kuma a danganta su ga la ilaha illallah shi yasa wallahi tallahi in ka zage su kai ne kai asara su Allah ya yarda da su wanda Allah ya yarda da shi ba zai sake fushi da shi ba ba irinmu bane halitta zaka yarda da mutum kuma ka da yi fushi da shi a'a siffa ta ainihin rabbaniyya ta Allah ta fi karfin haka in yace ya yarda da wani to ya yarda da shi har abada bai sake fushi da shi to shine ainihin a wannan lokaci wannan bishiya mutane suna iya gane ta zuwa lokaci kaɗan sai bishiyar ibnu umar ya ce wata rana da muka zo sai ta rikide mana gaba ɗaya sai bishiyoyi suka fito irinta gaba ɗaya a wurin reras aka neme ta aka rasa to imam malik yace ka zo kana neman ma ina wannan bishiyar take dan ka ce zaka zauna a wurin ko ka samu tabarruki ko makamantan haka yace shari'a musulunci ta hana ka albarka kake nema ka je ka bauta Allah a masallaci mana amma mutane suna da son banza ne shine ka je ka sha ruwan zanzan ba sai ka samu albarka ba amma kawai ruwa yana bulbulowa a dutse sai ka dauka ka sha ka ce shikenan ka je ka sha ruwan zanzan mana ko bai da albarka ɗari bisa ɗari ba wanda yake da sabani akan ruwan zanzan na da albarka to kaje ka shashi mana وقال ابن ابن وضاح ابن وضاح القرطبي يتي سمعت عيسى ابن يونس ناجي عيسى دان يونس يقول yana cewa امر عمر بن الخطاب بقطع بقطع الشجره yace sayyidina umar ya bayar da umarni da a datse wannan bishiya allati buyi a tahata hannabi sallallahu alaihi wa sallama wadda aka yi manzon Allah mu baya a karkashin ta faqata'aha kuma aka je aka yanke aka sare wannan bishiya li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fa yusalluna tahtaha saboda mutane suna zuwa suna sallah a karkashin ta fa khafa alaihim al-fitna sai ji musu tsoron fitna shirka kenan mun gane wannan ko wannan ainihin asari ibnu abi shayba ya fitar da shi haka ibnu sa'ad ya fitar da shi to amma wasu malamai suka ce ainihin akwai inqita'i a cikin shi saboda asalin wanda ya ruwaito shi shine nafi'u yace ya ruwaito shi daga sayyidina umar nafi'u kuma tabi'i ne tabi'i ya ce ainihin a sayyidina Umar ya ce to sai a bincika a ga sun yi zamani guda sai aka bincika aka ga ai nafi'u bai yi zamani ɗaya da ainihin sayyidina Umar ba to sai aka ce mai yiwa ya ji ta hanyar malamin shi ne Abdullahi dan Umar wanda yake shi ɗa ne ga Umar kuma almajiri ne ga Umar to wasu suka ce mai yiwa ta haka zai iya inganta wasu kuma suka ce saboda kallon wancan waccan magana ta sahihul Bukhari da muka karanto cewa bishiyoyin sun rikide in ji shi ibnu umar to ya aka har aka zo aka gane ta aka sare ta to karshe dai malamai suka kai suka kawo suka ce suna fahimtar wannan ainihin asari na cewa sayyidina umar ya datse ta din bai inganta ba abin da ya inganta shine cewa ai ma sun rikide ne bishiyoyin gaba ɗaya an rasa ainihin yadda suke an rasa wacce ce shajaratul ridwan din a ciki ka je ka ɗauki littafin a tahzirus sajid min ittikhadhil quburi masajid zaka samu bayani insha Allah ta'ala قال عيسى بن يونس عيسى دان يونس يتي وهو عندنا حتى من حديث ابن عون عن نافع يتي مو wannan ainihin hadisi riwayar ibn عون ne daga nafi annan nasa kanu ya atuna shajara ka gani ko daga nafi'u nafi'u yace umar ya abin nan mutane sun kasance suna zuwa wurin wannan bishiya faqata aha umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya datse ta wa qala al ma'rur ibn suwaid ma'rur dan suwaid yace sallaitu ma umar ibn al-khattab na yi sallah ni da Umar ɗan Khattab fi tariki Makka salata subuhi mun yi sallah azuba ni da Sayyidina Umar a ainihin hanyar Makka faqara fiha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi sai Umar ya karanta alam tara kaifa wali ilafi quraish ya kuma karanta li ilafi quraish thumma ra'an nasa yadhhabuna mazahib sai Umar ya ga mutane suna tashi an yi sallah suna ta tafiya wasu wurare faqala sai yace aina yadhhabu haula waɗannan ina suke ta tafiya suna kai da komowa faƙila ya amiral mu'minina sai aka ce ya sarkin muminai masjidun ai wani masallaci ne suke zuwa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salla ainihin a cikin shi mun gane wannan ko ma'ana masallaci ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya salla a cikin shi shine suke zuwa su ma ainihin suna yin sallah din a wurin faqala sai sayyidina Umar ya ce innama ahlaka man kana qablakum bimithli hadha ai babu abin da ya hallaka mutanen da suka zo kafin ku sai irin wannan aikin da suke yi ma'ana daga an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a wuri kaza sai kuma su dawo suna sallah a wannan guri to mutanen da abin da ya hallaka su kenan neman banza irin wannan za a buga mana misali da aiki irin na mutanen daɗin don ka gane mutane kullum ba za su nemi su aikin alheri ba sai dai can su rinka neman tabarruki da aikin da wani ya na alheri kanu ya tatabba'una asara anbiya'ihim sayyidina umar yace mutanen da sun kasance suna bibiyar gurabu na ainihin annabawansu wa yattakhizuna haka na'isa su mai da waɗannan wurare su zama coci coci na kiristoci wa biya'an kuma su mai da su ainihin biya wurin ibadoji na ainihin yahudawa faman adrakatuhu salatu wanda duk sallah ta riske shi fi hadhihi almasajidi a cikin irin waɗannan masallatai fal yusalli yayi sallah wa malla wanda ba sallah ce ta riske shi ba to la ko wa malla yace amma wanda ba sallah ce ta riske shi ba fal yamdi to ya wuce kawai ya wuce kada ainihin yace sai lallai sai ya tsaya din ina fatan mun gane wannan ma'ana in sallah ta riske ka a wurin sai ka yi sallah ba sallah ce ta riske ka ba kaka ce za ka tsaya a wannan wuri ka ce sai ka yi sallah a wannan wuri to kun ji abin da ibnu umar yake ga mahaifin shi ya hana ko shi yasa duk sa'an da sahabi kaza yake kaza wannan sahabi yace kaza sai a gwada a gani wanne ne daidai da abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗi cikin hadisi sahihi to sai a ɗauki wanda magana shi ta daidai da ta Allah da kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kawai sahabi kaza ya ce kaza sahabi kaza ya ce kaza sai a zo ana jawo hadisan ƙarya wai ikhtilafu ummati rahama sabanin al'umma ta rahama ne ko kuma ashabi kan nujumi man iqtadaytum qad ihtadaytum wai sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka bi kun shiryu fa annabi ya faɗi wannan hadisin ba ibn hazmin a cikin littafin shi al-ihkam fi usul al-ahkam yace dan me annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yaya zai yi umarni da bin mutanen da suke yin kuskure kuma suna daidai tunda sahabbai sukan yi kuskure ko to in ya zama aka ce an lazimta maka ka bi su wani abin za ga sahabi yayi kai tsayen ka ɗauko abin da annabi ya sai ka ga ya saba to kuma aka ce kamar yadda yake lazimi ka bi annabi lazimi ka bi wannan sahabi to nawa za ka ɗauka tunda kowanne an lazimta maka shi yasa ibnu hazmin ka je ka samu wannan littafi al-ihkam fi usul al-ahkam zaka samu cikakken bayani da kuma silsilatul ahadith da'ifa cikin mujalladi na farko waɗannan hadisai duk ba su inganta ba hayaniya ne a daina jawo muku su mun gane wannan ko shi ma sai da aka wanke shi ya zama bai da kuskure sannan Allah ya ce a bi shi in ba dan haka ba yaya kaji kuma yi hakuri da Allah to shine yace wa fi wala ya ta'ammadaha kada mutum ya nufi wannan masallaci kai tsaye yace ainihin zai je yayi sallah in dai ba sallar ce ta riske shi a wannan guri din ba wa fi magazi ibn ishaq yace a cikin littafi na ainihin magazi na ibn ishaq ma'ana littafi ne da ke magana akan tarihohi na yaƙi da yaƙoƙi da makamantan haka mun gane wannan ko وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة يأتي أتكين لتاف مغازي ابن إسحاق أما أتكين قارن دا يونس بن بكير يأي دا أبي خلدة زيادات إلو وانا يكن فارو اللتافي إمام أحمد ابن حنبلي دي لتافي المسند sai dan shi sai zo sai ya samo wasu hadisai sun inganta a bisa sharaɗin mahaifin shi ma'ana sun cika sharaɗin da mahaifin shi imamu ahmad yayi sai ya kawo shi shine za ga ziyadatul musnad mun gane wannan ko haka az-zuhud war raqa'iq na ibn al-mubarak shi ma yana da wannan to wannan littafin na ibn ishaq shi ma an samu yunus dan bukhair yayi ƙari irin wannan ma'ana sai wani malami ya zo daga baya sai ƙara wasu abubuwa a cikin littafin wanda yake ganin ya kamata a ce mai littafin ya kawo su amma bai kawo ba to shine a cikin wannan littafin yace ya karbo daga abi khalid abi khalda abi khalda alkunyar shi malamin kenan sunan shi khalid ibn dinar yace haddathana abul aliya haddathana abul aliya abul aliya ya bamu hadisi kale yace lamma fatahna tasattur lokacin da muka bude garan tasattur wajadna fi baiti malin rama hurmuz rama hurmuz sariran sai muka samu a baitul mali na garin rama hurmuz garin sa al imamu abdurrahman rama hurmuz kenan ko yace sai muka samu sariran wani gado alaihi rajulun mayyit akwai wani mutum matacce akan gadan inda ra'asihi mushaf daidai kan mutumin kuma ga wani littafi fa akhadna al mushaf sai muka dauki wannan ainihin littafi anan mushaf ba ya zo da ma'ana ta qur'ani bane mushaf littafi yace sai muka dauki wannan ainihin wato littafi fa hamalnahu ila umar sai muka kaiwa umar amirul mu'minin kenan fada alahu ka'ab ka'aban sai sayyidina umar yasa aka kira mishi ka'ab fanasakhahu bil arabiyya ya kofe mai wannan littafi ya fassara shi da larabci don littafin ya zo da yaren hebrew yaren hebrew ai shine yaren bible ko to da yaren hebrew littafin yake to sayyidina umar balarabe ne sahabbai larabawa ne baya ba mai jin wannan sai ka abu wanda yake shi da reverend fada ne ya iya waɗannan reverend fada ya iya wannan yaran sai ya ce ka yi translation ɗin shi ka fassara shi daga wannan yare na hebrew ya dawo zuwa ainihin yaren arabiyya fanasakahu bil arabiyya sai kwafi shi ya fassara mishi shi da larabci fa ana awwalu rajulin qara'ahu min al arab yace ni ne mutumin farko da na fara karanta shi daga cikin larabawa qara'atuhu misla ma aqra'ul qur'an yace na karanta wannan kamar yadda nake karanta alqur'ani ma'ana tiryan tiryan na karanta fa qultu li abil aliya shi mai riwaya Khalid dan dinar yace sai na ce wa abul aliya ma kana fihi menene yake rubuce cikin wannan littafi tunda an fasara kai ka ce ka karanta kala sai yace siratukum wa umurukum wa luhumi kalamikum yace tarihin ku da al'amuran ku na shari'o'i da kuma yadda ainihin maganganun canjin harshe yake ma'ana wannan littafi bible ne mun gane wannan a ciki akwai tarihi a ciki akwai kuma shari'o'i a ciki akwai kuma har da maganganu ma na harshe kaza harshe kaza harshe kaza duk shine aka fassara abin da aka gano a ciki kenan wa ma huwa ka'inun ba'du kuma har ma da labari akan abubuwan da za su zo su faru bayan ainihin wannan lokaci da aka rubuta littafin qultu shi Khalid yace sai na ce fa ma sana'atun bir rajuli to mutumin da ke kwance akan gadan ya kuka da shi mun gane wannan ko qala sai yace hafarna lahu bin nahari 13 qabran da rana muka je muka haƙa mishi kaburbuka guda goma sha uku mutafarriƙa daban-daban wata siyasa ce don ka gane cewa sahabbai da tabi'ai suna da taka tsantsan wajen duk abin da zai jawo mutane su zo suna shirka daga baya wannan mutumi annabi ne cikin annabawa na bani isra'ila na da gawashi ce suka zo suka tsinta a wani ɗaki an ci wannan garin na waɗannan kiristoci da yaƙi su waɗannan kiristoci in ana rashin ruwa ne sai su ɗauko wannan gawa ta wannan annabi sai su fito da ita waje suna fitowa da ita waje sai hadari ya haɗu sai ruwa ya zo suna tawassuli da shi kenan da sayyidina umar ya samu labarin haka ya ce shine sai aka sa aka ɗauko gawar aka haka kabari goma sha uku da rana kowa ya gani da dare sai aka zo sai aka saka shi a cikin ainihin kabari ɗaya sai aka kuma shafe kaburbukan sai ka rasa a wanne aka saka shi balle ka zo ka ce za ka kwakulo shi ka je sai ka nemi tabarruki ko mun fahimci taka tsantsan ɗinsu wajen akida to shine yake cewa falan ma kana billaili da dare yayi da fannahu sai muka rufe shi wasawainal qubura kullaha duk kaburbukan muka shafe su da ƙasa baki daya lina aminahu dan mu boye shi ya zama ba wanda zai iya gane shi alan nasi ga mutane la yambushuna kada su zo daga baya su kwakulo shi an gane wannan ko qultu ni Khalid sai na cewa shi Abul Aliya wa ma yarjuna minhu su mutanen da suke da wannan gawa me suke fata daga wannan gawa me yasa suka aje me suke da gawar kala sai yace kanatis sama'u idza habasat anhum barazu bi saririhi idan sama ta tsaya ba ta ruwa sai su fito daga dan wannan mutum fayum taruna sai a saukan musu da ruwa fa qultu sai na ce man kuntum tazunnuna rajul wannan mutum waye kuke tsammani ai tambaya ce ko ka gani ba faɗa ake ban matsala ta ilimi tambaya yake gashi ana bashi ansa kuma da yake shi ya sani bai ce ƙura ba duk sanda kaga abu ya zama faɗa kai jahili ne mun gane wannan ko sai ai tambaya menene kaza menene kaza ai kaza kaza ne gashi shine yace me kuke tsammani ga wannan mutum waye kala sai yace rajulun yuqalu lahu daniel wani mutum ne da ake ce da shi daniel fa qultu sai nace munzu kam wajadtumuhu mata tun yaushe kuka samu labarin cewa ya mutu kala sai ya ce munzu salasa mi'a sana tun wajen shekara ɗari uku da suka wuce kultu sai na ce ma kana tagayyara minhu shay'un babu abin da ya canza daga jikin shi kala la ya ce a a ba abin da ya canza illa shu'airatin min qafahu sai dai wasu yan gashi kawai daga kiyar shi haka su ne kawai suka canza li'anna luhumal anbiya'i la tabliha al-ard don naman annabawa kasa bata ci kuma shi annabi ne قال ابن القيم رحمه الله wannan kissa ta kare sai ibn al-qayyim zai yi ta'aliki akan ta sai yace rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kan ibn al-qayyim yace fa fi hadhihi al-qissa a cikin wannan kissa ta wannan Daniel din nan ma fa'alahu al-muhajiruna wal ansar min ta'miyati qabrihi zaka kaga abin da ainihin muhajirai da ansar mutanen makka da na madina suka hadu suka yi wajen boye kabarin wannan mutum li alla yuftatana bihi don kada a fitinu da shi don ka adawa ana shirka da shi nan gaba walam yabruzuhu lid-du'a indahu basu fito da shi sarari dan a zo ana addu'a a wurin da yake ba ba a fito da kabarin shi sarari ba ko ai Aisha tace dama abin da suke tsoro kenan shi yasa suka saka kabarin Annabi a boye a daka dan ka a zo ana bauta mai to haka ainihin wannan din ma ba su fito da shi sarari yadda za a zo ana addu'a a wurin ba wa tabarruki bihi da kuma neman albarkar shi ko bai da albarka ne ai na da albarka tunda annabi ne amma sai suka boye shi saboda kar mutane su dawo suna shirka walau zafara bihi almutaakhiruna da a ce mutanen karshen duniya ne suka samu wannan ha ai yaya kake ji shine yake cewa lajaladu alaihi bisiyu da sun tsaya suna kakkare ainihin wurin da yake da takubba ko sai ka zuba kuɗi sannan za ka je ka gan shi wala abaduhu min dunillahi da sun dawo suna bauta mai sun rabu da Allah abinda ibn al-qayyim ya ce kenan mun gane wannan da kyau ko ma'ana da a ce mutanen ƙarshen duniyan nan ne aka samu wannan kabari na annabi me kake tsammani wanda ya ga wannan kabarin ma ko wannan gawar shi kanshi sai an zo ana tabarruki da shi nan wani shehin dariƙa sai fito yana cewa shi ya ga wanda ya ga annabi to nan gaba shi ma zai zo ya ce ai shi ma ya gani tunda a cikin tijjaniya ku sani da kyau akwai da'awar ana ganin annabi ido da ido saboda tijjani ya bude musu wannan kofa yakan cewa akhbarani sayyidul wujudi ya kafatan lama naman ido biyu a fadake sai ya ce ba a bacci ba to duk irin waɗannan abubuwan baki daya wallahi tallahi karirai ne da kuma neman a ci banza akwai wanda ya ce shi tabi'i ne Allahu akbar kun ji ko wai akwai wani aljani sahabi shi kuma yana ruwaya ta hanyar shi don haka shi ya zama tabi yana nan shehun mutanen kano ne mai kiɗa ana rawa ko ana kiɗa ana rawa oh Allah ya tona asirinku wallahi Allah ya tona asirinku ai malam ja'far yayi kace kace da su ai buji buji da su eh ai farawa sun kara yi a to ya dama ya ce fa in uttum udina in kun kuma za mu kuma yake in an yi shiru magana ta wuce in ba a yi shiru ba fa dokta dai ba zai tsaya yana kula waɗannan yan iska ba dokta ya fi ƙarfin su a ci gaba haddasa nan da ba sa so kullum sai sun jita wala ya zalul ladina kafaru tusibuhum qari'atun bima sana'u aw tahullu qariban min diyarihim kana kwance sai duk ka gama harkokinka baki ɗaya sha ɗayan dare kana kwance sai ka ji ana ƙala haddasana musaddadun ƙa sai ka rufe gobe da rana tsaka kana buɗewa sai ka ji ana haddasana abubakar bin ayas subhanallahi hankalin ka shike sai dai ka mutu cikin bakin ciki wallahi ba ka san ka ji an ce annabi ya ce to kai kuma ka shiga uku ina fatan mun gane Allah ya kiyaye to ka ji dai fa ka ji wa mutum ya da'awa cewa shi tabi'i ne kuma kwakwalwar mutane ta iya ɗauka saboda kwakwalwarsu dusa ce a ciki qala shaykhul islam rahimahullah ibnu taymiya shi dama malam yace duk sanda yace shaykhul islam a cikin wannan littafi yana nufin ibnu taymiya Allah ya ji kan shi yace wa huwa inkarun minhum lidhalika wannan abu da sahabbai da tabi'ai sahabbai da tabi'ai din nan suka yi muhajiruna da ansar wannan yana nuni suna inkarin ga a fito da kabarin wani annabi ana bauta a wurin ne shi yasa suka boye ko faman qasada buqatan yarjul khaira bi qasdiha yace duk wanda ya nufi wani wuri yake fatan ya samu alheri saboda nufar wannan wuri da yayi walam yastahibba shari'u qasdaha fa huwa min al munkarat yace duk wanda ya nufi wani wuri yana ainihin wato nufin alheri ya samu alheri a wannan wuri shari'a ko kuma manzon Allah bai nuna mustahabbi ne a nufi wannan wuri ba to wannan aikin nashi yana daga cikin munanan ayyuka dan haka Abu Huraira ya fita sai da ya je Tur Sinin yayi ziyara ya dawo sai suka haɗu da ainihin ka'abul ahbar ka'ab ya ce daga ina kake yace ai na je turu sinin ne sai ka'ab ya ce wallahi da na san cewa za ka fita ko kuma da na riske ka a gida kafin ka fito yace wallahi da ban baka ka fito ba yace saboda annabi yace la tushaddu la tushaddu rihal illa ila salasati masajid ba a daura sirdi a tafi ziyara wani wuri ko wani gari sai dai ainihin ɗayan masallatai guda uku masallacin makka ko masallacin madina ko masallacin ainihin qudus wa ba'dahu ashaddu min ba'd yace wani sashin irin munanan ayyukan da ake ma munin shi yafi wani ainihin girma sawa'un qasada hali yusalli indaha yace duk ɗaya ne wajen hani din da akai mutum ya tafi wannan wuri ne da nufin yayi sallah auli ya du'o indaha ko ya addu'a auli ya qara'a indaha ko dan yayi karatu a wurin waɗannan ainihin wurare ko kaburbuka auli ya zikrullaha indaha ko kuma yayi zikirin Allah a waɗannan wurare auli yansaka indaha ko ya je yanke ko ya soke wata dabba a wurin بحيث يختص تلك البقعة بنوع من الإبادة تيد دي زي واري والنولي دا وتنوئنا إبادة مسمى التي لم يشرع ودبا شرعا تامشبا أو لم يشرع تخصيصها به وندبا شرعا تأن كيبي أي ونن إبادة أو النولي با لا نوعا ولا عينا ba shar'an ta cewa irin ibada kaza ana yi a wuri kaza ko kuma nau'i kaza ne a wannan wuri ba yaje yayi to wannan ainihin yayi mugun aiki li'anna zalika qad yajuzu bi hukm al-ittifaq yace don yin hakan din zai iya ainihin halatta ta in abin ya zo daidai ne abin da yake nufi da nan shine an hana ka je kabarin wani ka yi ainihin addu'a a wannan wuri ka roki Allah ko kuma ka roki shi wanda ke cikin kabari din to amma ta iya yiwuwa wani sanadi ya kawo ka yi addu'a daidai kabarin ba da nufin kai ka je yin addu'a a wurin bane misali ka je wucewa wurin sai zama kana cikin addu'a kai baka ma san da kabari a wurin ba ko kuma ka sani kaga wannan ya halatta saboda me saboda ba kana yi dan wannan kabari da ke wurin bane shine yace saboda don irin haka ta iya faruwa saboda haduwa da abin yayi lali qasdid du'a'i fiha ba wai don mutum ya ji da nufin yayi addu'a a wurin ba kaman yad'u Allah fi tariqihi kaman wanda zai roki Allah yana ainihin roƙon Allah akan hanyar shi wa yattafiqu an yamurra fi tariqihi bil qubur sai zama a daidai wannan hanya akwai kaburbuka sai ya ci gaba da addu'ar shi aw kaman yazuruha ko kuma kaman wanda ya ziyarci kaburbuka wa yusallimu alaiha ya sallama ga kaburbuka din wa yas'alu Allah al afiya lahu ya roƙa wa ainihin wato ya roki Allah Allah ya sauƙaƙe wa wannan wanda ke kwance a ainihin ya roƙa wa ainihin wato mamacin da ke kwance a wurin Allah ya bashi ya sauƙaƙa mishi walil mauta ma'ana ya yi addu'a Allah ya ainihin sauƙaƙa mishi shi da yake addu'a ɗin da kuma wannan mamaci wanda yake kwance me ake nufi da wannan shine lafazin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar in ka shiga makabarta zaka ce assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal muslimina inna insha Allah bikum lahiquna nas'alullaha lana wa lakum afiya kaga ka fara roƙawa kanka sannan ka roƙa mai to kaga irin wannan to ba a hana ba mun gane wannan ko shine abin da yake faɗi anan ba wai ka je ka yi addu'a ta musamman ba wancan lafazin na addu'a yake magana nas'alullaha lana wa lakum al-afiya shine yace wa yas'alul wa yas'alullaha al-afiya lahu walil mauta shi ya roƙa wa kanshi Allah ya sauƙaƙa mishi haka matattun da ke wurin kama ja'at bihi sunna kamar yadda sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo da shi fa inna zalika wa nahawahu la ba'asa bihi yace irin wannan da makamantan haka babu laifi wa amma taharrid du'a indaha amma mutum ya je musamman ya kintaci daidai wannan kabari ya je ya yi addu'a bihaisu yastash'uru anna ad-du'a hunaka ajwab minhu fi ghairihi ta yadda zai rinka jin cewa yin addu'a a wannan wurin kabari Allah ya fi karban addu'a a wannan ainihin wurin kabari fiye da wani wuri daban fa hadha huwa al-manhiyu anhu yace wannan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hana yin haka wal farqu bainan nau'aini zahir yace bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu a zahiri ne ma'ana ka je kana roƙon Allah a wannan wuri kana jin cewa addu'a a wannan wuri ta fi falala fiye da kowane wuri to wannan abu ainihin an hana shi amma ka je kana roƙa wa mamaci Allah ya ainihin sauƙaƙa mishi ya mai gafara a wannan wuri wannan shari'a ta halattar ko kuma ka je wucewa ne sai abin ya dace kana addu'a ko kana karatu wannan aka ce ya halatta babu laifi to bambanci tsakanin wannan da ya halatta da wancan a sarari yake duk wanda yake tsoron Allah zai iya gane abu fa innar rajula law kana yad'u Allah wajtaza fi mamarrihi bi sanami yace don mutum da zai kasance yana roƙon Allah yana cikin roƙon Allah sai ya dace daidai hanyar da yake wucewa akwai ainihin wani gunki aw sali ko akwai wani cross na kiristoci aw kanisa ko akwai coci aw dakhala ilaiha ko kuma ya shiga ainihin wata coci liyabita fiha mubayyitan dan ya kwana kawai wani sababi yasa mutum ya shiga cikin coci zai kwana saboda wani dalili sai ya ce ja'izan ya ce wannan mubayyitan ja'izan ma'ana kwana wanda ya halatta a ce kana tafiya ka rasa inda baka kwana ka banka cikin daji wani abu ya zo ya hallaka ka sai ka ga coci sai ka shiga sai ka kwana a cikin wannan wuri ko kuma ka gudo daga wasu azalumai sai ka ga coci sai ka shiga ko wani misali makamantan haka ka zo kwana ne wanda yake wani sababi yasa wanda ya halatta ka zo kwana sai ke cewa wada Allah fil laili da daddare sai ya tashi ya roki Allah aw ata ba'd asdaqaihi ko kuma ya je wurin wasu abokan shi wada Allah fi baitihi sai ya roki Allah a gidan wannan aboki nashi ya zama gidan abokin nashi akwai gunki ko kuma ainihin akwai wannan cross lam yakun bi hadha ba'sun wannan babu laifi akan haka saboda ba ya nufi yin wannan abun saboda wannan wurin bane sababi ya kawo haka ai a zamanin sahabbai Abdullahi dan Abbas akwai garin da ainihin suka ci da yaki suka ainihin je cocin da ke garin sai aka ce ainihin tunda ta yi daidai da alkibla a wanke ta a share ta da hotuna da gumaka da crosses da ke ciki duk a ciccire su aka mai da ita ta zama masallaci tana nan cikin fiqh sunna ya halatta sababi ya kama irin haka walau taharrad du'a indaha yace inda hadhihi almawadi yace amma da a ce mutum zai kintaci yayi addu'a ta musamman a waɗannan gurare ya je wurin da gunki yake ko wurin da coci take ko wurin da wani cross yake musamman yace zai yi addu'a lakana min al'azaimi wannan da ya zama daga cikin manyan manyan zunubai bal qad yakunu kufran kai wannan ma zai iya zama kafirci mun gane wannan da kyau ko qauluhu da yace din nan ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah yana tsananta ko ya tsananta akan mutanen da suka mai da kaburbukan annabawa ya zama masallatai fa hadhihi aljumla yace wannan ainihin jumla din da muka karanta ba'da ula ta zo ne a bayan jumla ta farko waccan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad sannan sai jumla ta biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan to ita wannan jumla din tambihun ala sababi luhuqin la'an bihim yace fadakarwa ce akan dalilin da yasa suka cancanci al'ance su din me yasa suka cancanci al'ance su saboda sun mai da kaburbukan annabawan su sun zama masallatai wa huwa tawassuluhum bidhalika shine tawassuli da suke yi da mayar da kaburbuka masallatai da suke yi ila an tasira awsanan tu'bad yadda har suka waye gari sun zama kuma gumaka ana bauta musu ma'ana kabari ne na annabi sai aka zo aka yi masallaci a wurin sai kuma aka da ana tawassuli da waɗannan annabawa a cikin waɗannan masallatai Allah ya biya wasu bukatu sai kuma aka ma daina tawassuli zuwa ga Allah din ta hanyar annabawa din sai aka da ana bauta annabawa din to wannan shi ya ja musu suka cancanci la'ana ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف يتي أتكين وانا أكوين نوني أبن دا أينهم مالا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يي إشارة أكنشي ترجمة دي إتتيني شيني تي وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تؤبد من دون الله wuce iyaka wajen bautar Allah a wajen kaburbukan bayan Allah yana mai da su su zama ainihin an ɗauke su sun zama gunki an rabu da Allah to wannan ainihin ishara ce zuwa ga abin da shi malam ya yi tarjama a kai ko mun fahimci wannan da kyau don haka a dawo ana bautar Allah a wurin kabarin wani waliyi to wannan saban Allah ne saboda me saboda zai jawo wata ran a zo kuma ana bautar waliyin shi kanshi wa fihi tahrimul bina'i ala alqubur yace a cikin wannan hadisi akwai bayani game da haramcin yin gini akan ainihin kaburbuka dama an karanta wannan wa tahrimus salati indaha kuma akwai bayani akan cewa haramun ne ai sallah wurin da kaburbuka suke duk mun karanta waɗannan mun yi bayanai insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa qad rawa ashabu malik almajiran imamu malik sun ruwaito anhu daga imamu malik annahu kariha an yaqula alqa'il imam malik ya hana mutum ya ce zurtu kabran nabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma na ziyarci kabarin annabi an hana ka inji imamu malik mun gane wannan saboda abin yayi kama da wani abu wanda shari'ar musulunci ta tsawa akai wa allala wajhal karaha bi qawlihi allahumma la taj'al qabri wasanan imamu malik yace abin da yasa ya karhanta fadar haka saboda annabi ya addu'a yace allah karka mai da kabari na ya zama gunki yi ubadu ada ana bauta mishi ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin allah yana tsananta akan mutanen da ke mai da ainihin kaburbukan annabawan su zama masallatai fakarihahu fakariha idafata hadha al-lafz ila al-qabr to sai imam malik ya karhanta danganta wannan lafazi din zuwa ga kabari din cewa na ziyarta saboda na ziyarta ziyara mecece ibada ko to ibada kuma kamar ka ce na bauta a kabarin annabi kenan sai imam malik ya ce saboda wannan kamanceceniyar kada ka faɗi haka ba saboda tsananin kula da tauhidi da imam malik yake amma sai makaryata suka zo suka ce wai su ne malikiya sai ka ga ba su da aqida irin ta imam malik ba su abin magana imam malik ba abin da ya haɗa su da imam malik fa sai ƙarya da yaudarar mutane kawai muwatsa ta imam malik ba su karanta ta basanta ba hakikanin maganganun da imam malik ya ce ba sani ba sai mutum kaga ya tashi ya ce mu malikawa kaza yana kabbarta sallah sai ya saki hannu saboda tsananin kin Allah imamu malik fa har ya mutu runguma hannu yake a sallah amma shi saboda tsananin kin Allah yana cewa shi ba malike ne sai ya saki hannun shi a sallah da matsala ta tashi ai mu muna kare maliku mu muna kare malaman fiqihu mu muke kare littafan fiqihu duk ƙarya ne da yaudara wallahi duk sai Allah ya tona asirin ku a hankali an gane cewa kuna ɗaukan sunan manyan mutane ne dan ku ci da buguzin har ka ce kai ba malike ne to imam malik bai taba fifita maganar annabi akan ta wani malamin shi kowane ne ba maganar ainihin wani malamin shi akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ba matukar kaga haka kaulan wahidan ka ɗauka kuskure imam malik yayi amma ga annabi ya ce ga wane ya ce imam malik sai ce ta annabi za a ɗauka to amma sai ya zama malikiyanci a nan ƙasar asalin ma mafuhumi na malikiyanci shine sabawa ma annabi ma ana cewa annabi ya ce annabi ya yi kaza annabi ya ga kaza an ya kyale ce a wal mazhab ala khilafi zalik ai mazhaba ta sabawa haka kuma wannan duk jafa'i kai kanka kakewa ba ruwan imamu malik da kai ba ruwan malaman malikiya manya-manyan mutane na gari da kai ko kwaya ɗaya wallahi kai ka hallakar da kanka shi yasa imamu malik yana da aƙida ko imamu malik yana da mazhaba imamu malik yana da tsarika to wacce ce tsarikar imamu malik a ɗauko abita mana in haka ne amma tunda an san tsarikar imamu malik ita ce alkitabu wa sunna sai aka ƙi ɗaukowa sai aka ɗauki ɗariƙar tijjani ɗariƙar ƙadiri ɗariƙoƙi sai aka ɗauko su nan da aka dawo wajen abin da ya shafi mazhabanci to nan ne sai aka ce an ɗauki na imam malik aƙida fa sai aka ki ɗauka aƙidar imam malik aƙidar imam malik shin ba ta da kyau ne yasa aka ki ɗaukanta ko kuwa in aƙidar imam malik ba ta da kyau shi yasa aka ki ɗaukanta duk mutumin da aƙidar shi ta ɓaci fiƙihun shi ma zai lalace dan haka duk mutumin da ke da muguwa aƙida to fiqhun shi ma mugu ne ba a ɗauka dan haka in dai imamu malik yana da kyakkyawa aƙida shi yasa aka ɗauki mazhaban shi to a dawo a ɗauki aƙidar shi a ɗauki kuma hanyar da ya bi imam malik bai yin zikiri ne bai yin zikiri yana yi duk ga sunan ya rubuta abubuwa irin haka a cikin muwatta a ɗauko zikirorin da imam malik yake mana a ɗora mutane a kai a'a saboda an ga wannan an yi aina annabi sallallahu alaihi wasallama ne imam malik ya samo daga annabi ne don haka sai aka ƙi ainihin ɗaukan wannan mun gane wannan da kyau ko sai zama an ɗauko ɗariƙoƙi na wasu sai aka haɗa mutane da su aƙida fa sai aka ɗauka aka ƙi ɗaukan ta imam malik sai aka ɗauko aƙidojin wasu sai aka baku amma mazhaba sai a ce kai ba maliki ne shi yasa wallahi abin takeici waɗanda suke cewa su ahli sunna ne wai kai ahli sunna aqida kana cewa aqida ku ba ɗaya da yan dariƙa ba ɗaya kenan kuma kai baka bin dariƙa su amma mazhabar ku ɗaya yadda zai tashi yana kare bid'a wajen abin da ya shafi mazhabanci kai ma haka shikenan kun haɗu kenan ai duk mutumin da aƙidar shi ta lalace to da tsarika shi da mazhabar shi dukkansa sun yi condemn don haka in dai har da gaske ake maliku ake bi to a je abinci ko mecece aƙidar imam malik mecece tsarika imam malik a zo a bi mun gane wannan da kyau ko to amma sai aka karkasa wajen aqida sai ka bi wani wajen ka bi ash'ari ko ka bi wani ash'ari din ma sai a bi lalatacciyar aqida ta ash'ari din ba a daukan aqidar da ya mutu akai mun gane wannan ko wajen abin da ya shafi suluki shikenan sai a kama ainihin hanyoyi na daban-daban sai a ce ana koyi da su junaidu kuma ba da su junaidin ake koyi ba a'a da wasu yan iska ne fasikai zindikai ake koyi da su su junaidu ba su da wani abun bi sai mai yace mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah ce wannan mazhaba wannan hanya ta mu tariqa mu alqur'ani da sunna ne yace wa man la yahfaz alqur'ana wala sunna fala yaqrabanna mazhabana wanda duk bai haddace alqur'ani da hadisi bai aiki da su ba yace kar ma ya kusanci hanyar mu wannan magana tana nan cikin littafin alfurqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan kaje gani ibnu taymiya da kanshi sai da ya bi junaidi ya sara mai amma yanzu wa yake bin junaidu wajen aqida wa yake bin maliku wajen abin da ya shafi mazhabancin ma wa yake bin maliku a mazhabar malikun tina aka yi wurgi da shi a can bayan fage aka dawa ana bin wasu su ma wasu din da ake bi ana bin su ne a inda abin ya daidai da abin da ake so in ba haka ba saboda Allah tsakaninmu da Allah wane ne ya tashi zai tafi kasuwanci ko zai aurar da yashi ko zai yi wata harka ta yau da kullun ya ce a duba abin da ke cikin risala ko muktasar ko kuma iziya a aiki da shi sai mutum ya saki hannu ne a sallah kana cewa mai dalili sai bude iziya zai ce ga hadisi wannan magana ta mai iziya ce hadisi saboda bakin bala'in jahilci da muke da shi a Najeriya wai kala kala kala kala kala kala shine wai hadisi fa magana sai an danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta inganta da isnadi sahihi zai halatta ka ce annabi ya ce amma saboda a ƙasar mu ba a san hadisi ba nailul autar wannan wai sai ce wai akwai hadisi a ciki wai annabi sallallahu alaihi wasallama wai yana sakin hannu a ciki wai nailul autar duk wannan ƙarya ce zunzurutun ƙarya wallahi duk wanda ya ce akwai hadisin sakin hannu cikin nailul autar ku ce ni na ce shi makaryaci ne ya zo ya nuna mini mun gane wannan ko a cikin bidayatul mujtahidi ko a ujazul masali duk waɗannan baki ɗaya ƙarerayi ne suke wa mutane sun ɗauka mutane kamar da suke kun san da mutane ba karatu suke ba ya ce ai wani babban littafi ne kayan raƙumi guda haba alƙur'ani Allah yake inna sanulki alaika kaulan sakila ya fi komai nauyi da girma amma manzon Allah ya karantar da mutane tun da aka karanta alƙur'ani min bakrihi ila nasihi babu littafin da zai gagara a ce ba a fahimtar shi sai a ce kul fa'atu bit tawrati fatluha duk malamin da yace muku akwai wani hadisin sakin hannu a cikin nailal awtar ya zo muku da nailal awtar din ya karanta muku akwai kawai a akwai ni ma na ga dama sai in ce babu tunda da baka ne ake magana sai a ce a zo da shi mana a buɗe a gani haka ake yin ana son a gane gaskiya to sai ya zama kun ce ba ba dariƙa ku ɗaya da su ba ba aƙida ku ɗaya da su ba amma mazhabar ku ɗaya shikenan aƙidar ma za ku koma ku zama aƙida da in banda yanzu da aka dawo ana reforming din izala da duk ba kun haɗe ba har yanzu ne ake reforming na izala ko da da an haɗe ai Allah ya kiyaye jaddadawa ko ana sabunta izala ba dan haka ba wasu ai sun manta inda aka dosa ma sun manta ai suna ganin a to wai ma me yasa aka raba masallaci ne wai me yasa ba abin yan dari ga sallah wani yana ganin to wai yana da yana da alamar tambaya a ka zauna baka karatu ne ba ku jin da aka taba aqida su duk hankalin su ya tashi to shine akidojin da suka sa kenan aka ce ba abin su sallah an sun ce su ma sun kafirce musu shikenan mun haɗi kenan su ma sun kafirce waɗannan akidoji wahdatul wujudi hululiya da duk waɗannan akidoji na kafirci suka ce su ma sun kafirce musu shikenan mun haɗu duk mun zama musulmi kenan amma ka ɗauki akida komai Allah ne kowane addini ɗaya ne kuma sai a ce ainihin wai a waya za a kafirta musulmi wai wannan ne musulmi da biri da alade wai ya ce wai duk waɗannan alloli ne amma Allah ba kowan kowa bane fasto ne a cikin coci kawai wai sai a ce wai wannan wai an ce kafiri ne wai sai a ce wai an kafirta musulmi ina fata an gane wannan to irin waɗannan aƙidojin duk wanda ya aƙidantu da su sai a nuna mai a ce kaga wannan abu kaga kafirci ne ka bari sai ya ce a'a shi ba zai bari ba malam wane da malam wane da malam duk wasu malaman sun mutu sun bar waɗannan aƙidojin wallahi sai imamu ghazali da ibn al-juwaini da shahru satani da makamantansu duk sai da muka zo nan muka kawo muku duk sai da suka bari suka zo za su mutu suna kuka sun shiga uku sun lalace in Allah bai musu gafara ba amma kai kana nan akai wallahi kai ma ka bari alaikum salam eh a'a ai ko kai kalmar shahada ba a ce kalmar shahada ba ta warwarewa ba kalmar shahada tana warwarewa in kai alwala yanzu sharaf sharaf da ruwa a jikinka kai tusa yaya a to ai ga ruwa a jikinka dan me ta warware ba da ruwa a jikinka ba kai tusa dan me za ku ce ta warware ai da ruwa a jikin shi shine alamar kalmar shahada da kake faɗi kuma kana wani aiki wanda ya kafirtar da kai ai mun yi muku sharhi a nan cikin maganar da imamu tahawu ya faɗi cewa mutum baya kafirta sai in ya kafircewa abin da ya shigar da shi musulunci muka ce wannan magana ba daidai ba ce don me mutum zai iya kafirta ta wata hanyar da ba ita ya shiga musuluncin ba mun gane wannan lokacin da mutum ya kalmar shahada ya shiga musulunci sai ya zo ya ce ga wani abu ya yarda da shi ya fi alkur'ani wannan mutum ya zama kafiri sai ya zo ya allantar da komai ya ce la ilaha illallah babu komai sai Allah haka suke fasara fa babu komai sai Allah ka kalli mugo fasara babu komai sai Allah ma'ana duk abin da ka gani to me to Allah ne shine wahdatul wujud komai Allah da kuma yan aqida hulul sai ai Allah yana shiga cikin komai ne wannan magana da nake Allah ne yake shiga akuya da ke me Allah ne yake wannan murya a cikinta gunki da ake bauta ba gunki ne ake bauta ba a'a Allah ne ake bauta Allah yana nan ya sauka cikin wannan gunki ba mun zo muku da shi tijani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani ba mun fahimci wannan da kyau to duk waɗannan baki ɗaya sai ka kafirce waɗannan munanan aƙidoji kake zama musulmi in ba haka ba faɗan la ilaha illallah ka ba abin da za ta amfana maka wuta za ka tafi tare da fir'auna don haka mu fahimci wannan da kyau aƙidar ka ka tabbatar da cewa Allah kaɗai ka ɗayanta sai kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi amma wallahi matukar ka aƙidanci da wata aƙida wadda ta zo ta warware abin da kake ciki shikenan kai wa kanka asara kuma kai in ba dan ma bala'in da mutane suka fada ba don Allah kai da kake cikin bala'i kai kanka bala'in nan baka san shi ba fa ku kalli mafi yawancin mabiya ɗari nan su kansu ba su san bala'in da suke ciki ba sai kai da Allah ya sanar da kai sai ka zo ka ce musu ga kaza bala'i ne sai a dan me za a faɗa oho sai a bar ku kuka yi asara wallahi ba abin da kuka rage musulmi don kun ci gaba da yin kafirci wallahi ba abin da ainihin kuka ƙari Allah don kun yi musulunci ba abin da za ku rage Allah don kun ainihin yi kafirci duk abin da za ka yi abin da yake akan mai da'awa shi ne faɗe in ya faɗa shi kenan ya gama aikin shi dan ya ce kaza kafirci ne kai kuma wai lokacin zaka ji lokacin ne lokacin yin kafircin sai ka ci gaba da yi shi ya gama aikin shi yanzu nauyi ya rage a kanka muna fata an gane wannan kuma su waɗannan 'yan jahilai da ke cikin gari ana zuga su cewa 'yan ɗariƙa ne za da za ka bibiye su ɗaya ɗaya wani ko salatul fati bai haddace ba cutar shi kawai suka jawo shi kai alaji kai ma ɗan ɗariƙa ne zo mu ji zo mu ji namu ne kawai su saka ka a bala'i sai a jawo ka wai kai ma ka zo ka ci ka fage ai mu duk wanda ya zagi waliyai ba ma tare da shi sai to kai alhaji ta yake lissafin kuɗi ne kaji ka gama lissafin kuɗin ka tsaf a zo za a yi magana ta addini tun kana yaro kowa ya san tarihin ka baka taba karatu ba jahilin duniya wal akhirah amma kuma ka zo mas'ala ta ilimi kace zaka shiga don Allah ba dole mu fada rikici a kasashen mu ba malaman nasu ma da suke ta kama da su fa ba su san waɗannan ɗariƙun ba sai yasa an ka zo ka faɗi zai ce ƙarya ne to ƙarya ne ba sai a zo a karanta ba ina fatan a ba su fahimci sunna ba in dai mutum ya tabbata wane ya kafirta aka ce kafiri ne ka ji zafi a baka fahimci sunna ba an aka ɗauko na waqidul islam na shaykhul islam ibnu taymiya da shi da shaykh muhammad bin abdul wahhab da bin ba sai a ce wanda duk ainihin man lam yukaffir al mushrik fa huwa mushrikun kace duk wanda aka ce wane ya tabbata mushriki ne shi kuma bai yadda mushriki bane shi ma ya zama mushriki ko yawa ko kuma ya shakkar kafircin ma eh ko ya inganta hanyar su ya ce ai ba laifi ai duk ɗaya ne duk ba Allah ake kira ba oh in jahilci ya yawa ba ma yan ɗariƙa ba sai ka ji kiristoci ma sai mutum ya ce ai duk Allah ake kira duk Allah ake kira to wani kafiri ya goyo ni ya kai ni a mashin ya aje ni kofar masallaci dama na ce mishi masallaci zai kai ni ya ce that hausa church na ce no sai da muka je ya ce no be church na ce no be church ya ce kai ogana the same ya no be the same kaji ba eh kaji wa hausa ma na da cuci Allah ya kiyaye shine sai yace fakariha idafatuha fakariha idafati hadha al-lafz ila al-qabr li'alla yaqa li'alla yaqa at-tashabbuha bi fi'li ulaika saddan lidh-dhari'a yace sai Imam Malik ya hana ai amfani da wannan lafazi a ce na ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda me saboda ainihin kada a samu kamanceceniya da abin da ainihin aka hana faɗe da kuma wanda yake ainihin aka faɗe din wa hasman lil babi yace kuma dan a toshe kofar shirka zakarahu at-tabari imam at-tabari ya faɗi ainihin wannan magana ya imam at-tabari ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi al-qira li qasidi ummil qura an gane ko littafi ne da yake bayani akan aikin haji wa fihi annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallama bai roki Allah ya tsare shi daga komai ba sai abin da yake tsoron zai faru shine ka ada ana bauta mai shi ya roki Allah ya tsare shi ذكره المصنف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شي mai littafi shi ya faɗi wannan magana insha Allah kuma anan ne zamu kwana Allah ya shiryar da mu sai da na dawo na samu labarin Allah ya wani bawan Allah wanda muke tare da shi Malam Ibrahim Rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta muna roƙon Allah Allah ya sa mu ma mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله